بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى alhamdulillah muna gode ma Allah tabaraka wata'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkurani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zamo sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfarmar sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna sha tara ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ishirin ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salamu dubu biyu da ashirin da biyu mun kwana cikin wannan surata suratun rom allah tabaraka wa ta'ala yana wani jere na zano dala'ila ƙudratihi ababen da ke nuni akan ƙudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala yana wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi sai da aka jero wa min ayatihi guda hudu wanda akwai sauran guda biyu wa min ayatihi wa min ayatihi wajen guda shida ne Allah tabaraka wa ta'ala jera kowace aya ɗaya kamar da aka yi bayani jiya ayoyi ne dunkule a ƙarƙashinta kaman cewa yana daga ayoyin Allah ma'ana ababen mamaki da ke nuna ƙudurar Ubangiji tabaraka wa ta'ala halittar sammai. To, ita halittar sammai ƙarƙashinta akwai ayoyi, kamar da muka ji, taurari, wata, rana, ita kanta ɗaukaka samar da sauransu dai duka abin da ya rataye da ita saman, sannan kuma da halittar ƙasar ita ma yadda Allah tabaraka wataala halicci ƙasa da ayoyin da ke ƙasan su ma da sassabawan kuma yaruka yare na wannan ya saba da na wannan na wannan baya jin na wannan na wannan baya jin wannan a ce wannan larabci wannan hausa wannan yarbanci wannan iyamuranci wannan habashanci wannan turkanci duka da ga sunan kala kala kamar da aka bayani jiya daban-daban wani baya jin na wani in ba koyaye ba sannan a kuma wajen launuka haka nan launuka kamar yadda can kuma din wasu ce sautuka ake nufi eh watan ikhtilafu alsinatikum ai sabanin sautuka yana daga abin da ke bada mamaki in mutum sun jera miliyan kowa ya faɗi wata kalma kowa yadda za a ji sautin shi daban kowa yadda za a ji sautin shi daban sai dai can baka rasa ba a ce sautin wani ya so yayi kama da muryar wani ta so ta yi kama da ta wani amma ba su daya yadda ka san zanen nan na hannu na kowa daban yake babu wanda masu bincike sun yi bincike iya bincikensu ba wanda za a samu wanda nashi yayi daidai da na wani ko da mutum biyu ne a duniya an samu sun yi daidai da na wani wannan yana nuna kudurar ubangiji ikon ubangiji tabaraka wataala to haka ma wajen murya din suka ce waqtilafu alsinatikum ana nufin sauti ne ba yare ba suka ce duka duka biyun dan kowanne yana dauka kuma kowanne yana nuna abin mamaki na kudurar ubangiji tabaraka wataala har dai daga ƙarshe Allah tabaraka wataala ya rufe wannan aya inna fi zalika laayatin lilalamin ko lilalimin an karanta lilalamin ga dukkan halitta gabaki ɗaya. duk halitta wannan abin ya isa aya ya isa aya abin mamaki wanda za a karanta adiba a gano kudurar ubangiji tabaraka wataala wannan aya ce abin mamaki ne lilalamin ga dukkan halitta talikai kenan a wata karatu kuma lilalimin bi kasri lam wannan ya shafi malamai malamai waɗanda za su tsaya su yi tsokaci su yi karatu su yi nazari su gano lalle wannan aya ce da ke nuna kudurar ubangiji tabaraka wataala lilalimin amma fa sai malamai kamar inda yake cewa ma yaqiluha illal alimun ba mai gano wannan ba mai hankalta wannan illal alimun sai malamai kaga sai malamai kawai to irin wannan ne cewa watan nabi zalikal ayati lil alimin bi kasri lam ko lil alamin bi fathi lam dukkan talikai gaba ke da wa min ayatihi yana daga ayoyi na Allah tabaaraka wa ta'ala abinda ke nuna kudrar ubangiji wanda duk wanda ya tsaya ya tsokaci zai gano Allah tabaraka wata'ala shine mai cikakken iko akan kowa shine mai cikakken iko akan komai kuma aikin sa ba wanda ya ise wannan aikin in ba shi ba dace wa min ayatihi yana daga ababen mamakin sa wannan shine min ayati min ayatihi na hudu kenan wannan na hudu kenan mun yi uku wannan ka'ina ce dangane da abin da ya shafi wato su mutane wata jibilla da Allah tabaraka wata'ala yayi ga halitta mutane da dabbobi dukkan su suna wannan shine bacci to wannan bacci in aka tsaya aka yi tsokacin sa aya ce wanda ke nuna kudurar ubangiji tabaraka wata'ala eh kudurar ubangiji tabaraka wata'ala wanda can inda aka wuto wani abu ne wanda yake lizimar dan adam na sifofinsa wanda baya rabuwa da shi kaga launin dan adam abin da bai rabuwa da shi ne surar dan adam wanda bai rabuwa da ita ce ya aka yi shi bai rabuwa da wannan amma wannan abin da za a faɗi wannan ayar tana tare da dan adam wani lokaci tana rabuwa da shi wani lokaci shine abin da ake ce mu bacci shine manamukum bil laili yin baccin ku da daddare akwai aya cikin wannan da daddare aka ce to me yasa ba a yi da ranan an fi da daddare wata aya ce ta Allah tabaraka wata'ala har da kuma yini wabtigha'ukum da neman ku min fadlihi daga arzikinsa da yini kuma ku tafi ku ta hada hadan neman abinci neman hanyoyin rayuwa da rana kenan a cikin yini kuna neman yadda za ku tafiyar da rayuwar ku ma'isha neman arziki neman al'amura na rayuwa to wannan duka da rana shine da yini kenan amma da daddare manamukum billaili Allah tabaaraka wa ta'ala yana sako muku bacci ko ku a baccin da kuke yi watan da daddare to wannan saboda me cewa ai bacci wata hikima ce wata hikima ce ta Allah tabaaraka wa ta'ala domin maslaha ta rayuwar yadda Allah ya gini jikin dan adam ko dabba za ta wahala an rakkaba shi akan gabubba shi dan adam wata gaba ce ta hau wata gaba wata gaba ce ke dauke da wata gaba wata gaba ce ke dauke da wasu gabobi to kaga tarkibi kenan to duk inda aka samu tarkibi to in an yi aiki za a gaji to in an gaji za a buƙaci a huta in ba a huta ba jikin zai kasa yau da gobe to don haka Allah tabaraka wata'ala cikin awoyi sai ya ware wasu lokutan da jikin za a bashi hutu sannan kwakwalwa a bata hutu ta ta aiki da rana ta ta aiki ita ma kwakwalwa yadda jiki yake bukatar ya huta ita ma kwakwalwa tana bukatar ta huta domin in aka huta to za a samu nishadi duk abin da ya fauti yanzu za a yi rigenin din shi an yi abu yayi fauti da yawa wa kwakwalwa ta kama abu yayi fauti wa yawa ga gabubba su iya aikatawa saboda gajiya saboda sun aikatu to wannan gajiya da aikatuwa za su buƙaci hutu in sun huta yanzu lokacin da za su farfado to za su ji sun samu nishadi kwakwalwa za su ji samu nishadin tunani gaɓuɓɓa za su samu nishadin aiki saboda sanadiyar wannan hutun na bacci to wannan kaga ba ƙaramar hikima bace Allah tabaraka wataala ya kunsa domin samun hutu da kuma watan watan ranka gajiya an gaji to menene zai tafiyar da wannan gajiyar hutun bacci zai tafiyar da wannan gajiyar to yana daga abin mamaki na bacci wani sirri ne na tsakanin Allah da bawa shi kanshi bawa bai sanya ake yi baccin na zuwa ba kawai zaka ji yazo maka kuma in yazo maka baka da iko na ka tunkuɗe shi kana ta dubaru kana ta dubaru sai dai aga kana gengedi kana gengedi to bai kankama bane in ya kankama kai kanka za ka rasa ina kake kuma za ka kamantu da wanda ya mutu in ka kamantu da wanda ya mutu wanda ya mutu ya san abin da ake yi bai san abin da ake yi ba bai san abin da ake gudana ba a zo a yi magana gaban shi bai sani ba a yi abubuwa a yi ayyuka gaban shi bai sani ba haka ma mai bacci bai san menene ke faruwa ba sannan kuma ba mutuwa ya yi ba don ga numfashin shi yana tafiya amma yanzu bai san inda yake ba ya rasa shu'urinsa ya rasa saninsa ya rasa ihsasinsa duk baki ɗaya waɗannan abubuwa ya rasa su sai lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya dawo mashi da su sai a kira abun farkawa to yanzu kuma bacci ya ɗauki bacci ya tafiye shi duk abubuwansa ya dawo abubuwan da ana ganin yanzu tun da ya kwanta kamar ya mance da su ba zai iya tuna ba kuma lokacin da rayuwar shi hayyacinsa ya dawo duka zai iya rikolin komi na kwanta kafin in kwanta na ce zan yi kaza don haka yanzu wannan tunanin zai dawo mishi kaga ashe ba mutuwa yi ba to wannan kama dai yayi da wanda ya mutu to wannan akwai aya akwai abun mamaki na kudurar ubangiji tabaraka wataala kuma bai taba sanin menene ke faruwa sai dai in ya tashi a faɗa mai lokacin da kana bacci fa an yi kaza lokacin da ana bacci kana bacci kai kanka kace kaza sai a kira abun magagi kai kanka kace kaza kana ta sabbatu kana ta cewa kaza kana ci ai ban sani ba ai ban san nace ba ai ban san nayi ba duk waɗannan abubuwa ne da ke nuna kudurar ubangiji tabaraka wataala lokacin da Allah ya sako mu bawa bacci dan adam ne ko dabba ne dan dabba tana yin bacci din to duka wannan abinda yake nunawa kudura ta ubangiji tabaraka wataala cewa dan adam bai da makauta bai da abinda zai kare kanshi daga wannan in lokacin baccin yayi lalle sai yayi baccin to wannan don haka Allah tabaraka wataala ya ce wa min ayati manamukum bil laili sannan kuma wan nahari wabtigha'ukum min fadlihi al-allamatu zamakhshari da ya taho anan wajen arabiya ya ba da bayanin ya ce watan ne kashafu kina limamu zamakshari yake cewa a nan akwai wani abin da malaman balaga ke ce ma lafinu na shirin lafinu na shirin sai dai an ɗanyi fasli tsakani ya ce ma'ana lafinu na shirin za a jero abubuwa kamar guda biyu ko uku sai an gama da su sai a jero wasu abubuwan da ke komawa zuwa gare su in ma bitartibi aw bil aks ko a jero su kamar wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara kaga an jero al-layla wan nahara to sai aka jero kuma wasu abubuwa da zasu koma ma al-layla wan nahara sai ce litaskunu fihi wa litaftahu min fadli litaskunu fihi zai koma ma min al-layla ja'ala lakum al-laila aidan ku samu nutsuwa zakatan ku su nutsu gabban su su nutsu kokolwa ta samu nutsuwa to zai kuma malaila kenan
wali tabtagu min fadlihi zai koma manhara ai da rana ake zuwa a nemi abinci da rana ake kwadago da rana ake zuwa ai aiki da rana ake zuwa ai noma duk waɗannan abubuwa ai kaga da rana ake yi to kaga sai ya jero su ja'ala lakumul laila wan nahara sannan sai ya jero litaskunu fihi ya koma malaila walitabtagu min fadlihi ya koma manhara to wannan shi ake ce malafun wa nashr a wajen malaman balaga yana daga cikin badi'i ma'nawi badi'i ma'nawi lafun wa nashr yana ciki to kashi kashi ne akwai lafun wa nashr murattabun kamar yadda yazo haka ai kaga jere ba laila aka riga fadi ba sannan aka ce nahara ja'ala lakum al-laila wan nahara to abinda aka zo ambata masu komawa gare su me koma malailan aka fara fadi shine litaskunu fihi sannan wali tabtagu min fadlihi wannan lafin wani shirin kenan murattabun akwai muakkasun akwai mushawwashun duka a ilmin balaga da haka limamu az-zamakhshari rahimahullah yace anan lafin wani shirin ne tartibin sa fasli akai amma tartibin sa wa min ayatihi manamukum wabtigha'ukum min fadlihi bil-layli wan-nahari bil-layli amma tsarin aya sai bata faɗi haka ba amma hakan ake nufi don irin shi yazo wani wuri kaman irin wancan wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi don haka sai yace wannan shi ma lafin wa nashrun ne tartibuhu wa min ayatihi manamukum baccinku wabtigha'ukum min fadlihi da neman arzikin ubangiji shine neman ya za a samu abincin rayuwa ya za a samu abin da za a yi shine neman hanyar rayuwa bil laili wan nahar illa annahu sai da cewa shi fasala bainal qarinain ya ya ya yi rabe tsakanin waɗannan ababen gwamawa guda biyu al-laila shi na farko din nan manamukum da ibtiga'ukum sai aka dan yi fasli tsakanin su wanda can a wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun ai kaga can ba ai fasli ba tsakanin laila da nahara bai fasli din ba don haka sai yace al-imam al-qurtubi shi kuma yace anan akwai takdimi da ta'khiri ne wallahu a'lamu bi asrari kitabihi duk wannan fa ijtihadatun ne malamai ne waɗanda suke masana a fannin da Allah ya sanar da su sai su rika cewa wannan kaza ne nan an ana kaddara kaza nan an boye kaza nan an shafe kaza nan ana kaddara kaza duk cikin alqur'ani fa sai ana kiran wannan duka ijtihadatun wallahu a'lamu bi asrari kitabihi in an yi duka sai ayi ladabi ga Allah sai a ce Allah shine masanin asirin littafin shi littafin shi baka al-imam al-qurtubi yace anan akwai taqdimun wa ta'khirun wal ma'ana wa min ayatihi manamukum bil layli wa min ayatihi yana daga ayoyin Allah manamukum bil layli baccin ku da daddare wabtiga ukum min fadlihi bin nahari kaga shine abinda al-Imam al-Qurtubi yace watan akwai taqdimi da ta'khiri wasu kuma suka ce a'a ba taqdimin ba ta'khirin babu abinda ake ce malaffun wa nashrun din aya tana kan zahirinta domin waɗancan sun raba da daddare ayi bacci a huta kwakwalwa ta huta gabbai su huta da rana kuma aje ayi hada-hadan neman abincin rayuwa kaga an raba to suka ce a'a ai zai iya daukar da daddaren da ranan duk za a yi baccin kamar yadda wannan ayat ta faɗi a zahirinta cewa min ayati manamukum bil-laili wan-nahari don haka manamukum baccinku bil-laili wan-nahari ala zahirihi yana nan akan zahirinsa a iya bacci da daddare a iya bacci da rana musamman wanda ya aiki ya gaji da ranan ma zai buƙaci dan huta sai ya kailula ai bacci ne shi ma don haka kaga yin bacci da rana yin bacci da daddare biya karbu eh sannan billaili wan nahar yace zarfiya ce ita wannan ba tana da ma'anar fi kamar in mun koma can a ma'ani hurufil jarri ma'anonan harufan jarra harufan jarra suna aron gidajen junan su za ka ga harafi ɗaya amma yana aiki ko yana aiki wurare daban-daban eh kamar wannan baɗin ya ce bilbasta in wa addi awil alsiki duk aikin ba ne ba ka yi ta'adiyya da ita ka yi isti'ana da ita ka yi iwali da ita duk ayyukan ba ne to kuma tana zuwa da ma'anar fi ba ce za ka gani billaili ai fillaili kaga ta zo da ma'anar fi don haka ya ce fannasu yana muna billaili wa min humman yana mubin nahari mutane suna bacci da rana da daddare amma akwai daga cikinsu kuma wanda suke yi da rana ɗin eh khasatan musamman waɗanda suke ma'abucin ayyuka na ƙarfi in sun yi aiki sun wahala sun gaji za su buƙaci can a cikin rabin yini su ɗan huta musamman waɗanda suke a yankuna waɗanda suke masu zafi ko kuma lokacin tsananin bazara za a buƙaci wannan lokaci a ɗan je a huta a yi ƙailula da sauransu to sannan kuma wasu suka ce shi wata shi dare bayan ya zamo bayan ya zamo aya ta Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma rahama ce rahama ce wa min ayatihi wa min ayatihi yana daga ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala maganin bacci da daddare da kuma watan da yini wannan wani wuri ce rahama ce wa min rahmatihi yana daga rahamarsa watan ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi domin jiki yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya talice shi yana da bukatar hutu kamar yadda muka yi bayani farko an rakaba shi daga gabobi gabobi in sun yi aiki za su bukaci su huta kokolwa ta yi aiki za ta bukaci ta huta duk abubuwan da ke jiki za su bukaci su huta domin za su tashi su ci gaba da aikin da Allah ya dora musu to in za su ci gaba da aikin da Allah ya dora musu za su buƙaci su huta don haka hadisi annabi alaihi salatu wassalam yake cewa jikinka ma na da haƙƙi a kanka jikinka na da haƙƙi a kanka don haka haƙƙin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka na ka bashi hutu lalle ka bashi hutu to wannan bayan aya ce kuma rahma ce daga Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa min ayatihi yurikumul barqa inna fi zalika laayatin a cikin wannan fi zalika a cikin wannan Allah tabaaraka wa ta'ala watan ya halicci a ya halicci bacci ga rayuwa da daddare da kuma farkawa da tashi a nemi arziki da rana a cikin wannan akwai ayoyi watan inna fi zalika laayatin akwai ayoyi masu nuni a bisa kudurin ubangiji amma liqaumin yasma'un ga waɗanda suke saurare ya ƙulul ulama malamai suna faɗa ina akawa shai'in huwal jibal shehu radiyallahu ne ya kawo ta laɗifa ya ce malamai suna cewa duk abin da ya fi ƙarfi ba kamar dutse duwatsu da haka ma sai kaji suna cewa ya tsalu na ka'anil jibali to an ce za a yi tashi alƙiyama irin waɗannan duwatsu saboda ƙarfinsu ya za a yi da su ya ce ƙullin sifuha rabbi nasba ka ce Allah tabaraka wa ta'ala zai dandake su ya nike su ya sheke su wa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta to kaji to saboda haka abubuwa dutse yafi komi karfi to wan naru sai sai aka ce wal hadidu aqwamin al jibali kaji ikon Allah shi kuma karfe da ake tonowa daga ƙasa yafi dutsin karfi ta yaya fi dutse ƙarfi ai an ga ana sa ƙarfe ana fasa dutse kadiba ga in in in in dutse yayi ƙarfi sai a ce a nemo guduma guduma ba za ta yi to a nomo dundurusu in aka sa yanzu za a fasa dutse kaga ashe ƙarfe yafi dutsen ƙarfi kenan to shi kuma watan li'annal hadida domin cewa shi bakin ƙarfe yukassirul jibal yana karya duwar wasi to shi kuma watan bakin karfe me yafi shi karfi yace wan naru aqwa min alhadidi shi kuma wuta ta fi shi karfi saboda inda za ka gano wuta ta fi shi karfi tafi makera ka gani wuta ce za a sa karfe ciki za ta rike mai ladabi za ta rike mai ladabi sai yayi lalas duk har ya koma yadda duk kaso kai da shi ka lankwasa shi nan ka lankwasa shi nan ka huda shi nan kai mai nan kaza kai mai nan kaza duk yayi ladabi ga wuta saboda ta fi shi karfi wan naru aqwa min al hadid li'anna an-nar domin ita wuta watan tana tausasa bakin karfe to ita wuta fa yace wal ma'u aqwa min an-nari ita kuma duk karfin wuta ruwa ya fita saboda duk yadda tashi tana bambami zaka ga ruwa ya bice ta yanzu ruwa ya bice ta saboda ya fita karfi to shi ruwa fa aka ce was-sahabu aqwa min al-ma'i giragizai su kuma sun fi ruwa karfi dan suke dauko ruwa saboda haka abinda zai dauko ruwa ya fi ruwa karfi li'anna as-sahaba tahmilul ma'a domin giragizai suna daukar ruwa to su giragizai fa me yafi su karfi yace war riyahu aqwamin as-sahabi su kuma iska iska din nan yafi watan giragizai karfi domin mi ke kora giragizai inda za su tafi su ba da ruwa iska eh tasuqu sahab to shi kuma iska me yafi shi karfi wal insanu aqwamin riya dan adam din duk wanda kaji ba ammata ba sai yanzu to yafi iska karfi domin zaka ga iska na girgizawa ya kifar da gida ya kifar da itace ya tumbuke itace ya fisge wannan ginin ya rabde wannan ginin amma dan adam yana nan kyam bai ka da shi ba saboda haka wata al-insanu aqwamin riya saboda sirrin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a cikin ɗan adam to shi ɗan adam duk ƙarfin nan nashi da aka ce ya buwaye iska ya girgiza shi to shi akwai abin da ya fi shi ƙarfi sai aka ce wannan mu aqwa min al-insani bacci ya fi ɗan adam ya fi ɗan adam ƙarfi ya fi ɗan adam ƙarfi yanzu zaka ga komai girman shi da baccin ya kama bai san inda yake ba sai inda bacci yayi da shi saboda ya fi shi ƙarfi wal mautu aqwa min an-nawm ita kuma mutuwa ta fi bacci ƙarfi domin shi bacci yana ɗaɗɗakawa sai a tashi ita in ta zo ba maganin farka subhanallah saboda haka wani sirri ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a cikin bacci da haka yake cewa wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa min ayatihi yana daga ayoyin sa yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihi al arda ba'da mawtiha inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa min ayati kaga wannan min ayati shine na biyar daga yana daga ayoyin ubangiji ma'ana ababen mamaki waɗanda ke karantar da cikak kudurar ubangiji tabaaraka wa ta'ala wadda tara ta da watan wancan da muka wuto kai tsaye za ka ga tana da alaka da mutum kaga bacci yana da alaka da mutum ne kai tsaye shi amma yanzu walƙiya a'a tana da alaƙa da ɗan adam ba kai tsaye ba direct ba ba kamar bacci ba ba kamar tashi ba amma ita ma aya ce tana da alaƙa da ɗan adam don haka Allah tabaraka wata'ala ya ambace ta ita ma za ta nuna cika kudurar ubangiji tabaraka wata'ala shine walƙiya shine walƙiya walƙiya din nan aya ce wadda ake yi ana cida ana walƙiya a ga wani haske yayi falau ya waika to wannan iko ne na Allah tabaraka wataala abinda ke nuna kudurar ubangiji tabaraka wataala ne domin yana nuna kuwa da ƙarfi wanda malaman technology daga cikin wannan abinda ake ce mu walƙiyan nan Allah kadai ya san amfanin da suke yi ta fannin kimiyya da wannan walƙiyar su sarrafa wasu abubuwa kuma su yi wasu bincike duk ta ƙarƙashin wannan walƙiyar da Allah tabaraka wataala ke yi sai Allah ta'ala ce ita walƙiyar nan yana kawo ta haufan wa dama'a bayan ta zamo watan wani hikima wata aya wani sirri tsakanin Allah da bayinsa to kuma haufan wa dama'an Allah tabaraka wata'ala ya kawo ta dan haufan dan tsoro da tsammani aka ce to kamar yaya dan tsoro da tsammani wani lokaci da mutane sun ga walƙiya hankalinsu zai tashi domin mi tsoron mi zai biyo bayan walƙiyar wataƙila a yi wata irin tsawa wadda tana iya halakawa tana iya rushe gini tana iya samar da wani abu wanda yake mai raurawa rayuwa mai girgiza rayuwa to ba a san me zai biyo bayan wannan ba don haka da an ga walƙiyar nan sai tsoro ya kama to kaga khaufan ana masu jin tsoro waɗanda aka yi walƙiyar nan gare su suna masu jin tsoro watan da walƙiyar nan nami zai biyo bayanta na abin da zai zo da haka aka ce na tsawa ce za ta biyo bayan walƙiyar wadda za ta halakar wani lokaci kuma watan da aka ce ɗama'an shi kuma watan wataratan ana ƙaunar ita walƙiyar domin ana ganin da an yi walƙiya to abin da zai biyo bayan walƙiya ruwa ne kaga ruwa rahama ne ana buƙatar shi don haka ana tsammanin ruwa ne zai zo wanda ake buƙata in kuma an ji tsoro ana jin tsoron me zai biyo baya na walƙiyar nan me zai biyo baya na walƙiyar nan to shine Allah tabaaraka wa ta'ala yake magana yace khaufan yace wa tama'a qatada yace khaufan watan an fassara shi khaufan lil musafiri li'annahu alamatul matari wa huwa yadurru yadurru aka ce manassa watan qatada yace khaufan wata Allah tabaraka wata'ala yana nuna muku walqiya khaufan domin ya tsoratar da ku wannan ana magana ne da musafiri matafiyi domin matafiyi kaga bai da inda zai boye bai da inda zai boye don haka da ya ga walqiya yana ganin ga ruwa nan kuma bai da mabuya ga ruwa nan bai da mabuya zai sha kashin ruwa zai sha dukan ruwa kuma bai da inda zai boye dama'an fa aka ce dama'an shi kuma ya shafi wanda ke zaune gida wanda ke zaune gida ka in ana ruwa ka ai zai shiga cikin gida ya koye lafiya lo ba abin da zai dame shi zake tsammanin sa samun alkhairin ubangiji shine ruwan sama wasu kuma suka ce khaufan Allah tabaaraka wa ta'ala yana nuna muku wannan walqiya khaufan domin tsoratar da ku za su ji tsoro lokacin su ga to Allah sa dai ba irin irin hadarin da ke zuwa ya wuce bane haka nan kawai shine khullaban wanda ake ce ma holokon girgije holokon hadari wanda babu ruwa Allah ya sa dai ba holoko bane girgijen nan mun ga yana ta walkiya Allah ya sa ba holoko bane kaga wannan khaufan ne suna jin tsoron kai ya zama khullaban walkiya ce kawai ta holokon girgije wa dama'an kuma suna dammanin ya zama watan watan mai ruwa ne wasu kuma ibnu salamin yace watan suna tsoron kada ya zamo kankara ce wadda za ta halakar da watan yabanya ta halakar da duk amfanin gona gabaki daya duk wannan Allah tabaaraka wataala yayi domin ya ya sanya ya zamo aya ya tsoratar ta fuskar tsoratawar ya kuma manar ta fuskar sa mane sannan kuma Allah tabaaraka wataala yace wa yunazzilu minas sama'i ma'an sannan kuma yana saukar da ma'ar ruwa minas sama'i daga sama' فيحيي به الأرض بعد موتها فيحيي ينارى الأرض قسا بعد موتها باين بوشي واتا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله تبارك وتعالى yana saukar da ruwa kaga nan sai ya faɗi wani tasalsuli in an yi walƙiya daga walƙiyan nan za a samu watan ruwa daga walƙiyan nan za a samu ruwa shi kuma daga ruwan zai raya ƙasa bayan ta bushe inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun inna fi zalika a cikin wannan laayatin akwai ayoyi masu nuni zuwa kudrar ubangiji liqaumin yaqilun liqaumin ga mutane yaqilun waɗanda suke masu hankalta waɗanda za su lura walau azumat la yazumu mawqi'uha al-ibaru shehu radiyallahu anhu yace su wa'azozi komi girmansu to ma'aukarsu ba ta girmama sai a zukatan masana Allah zukatan masana Allah ne in sun dibi aya za ta yi girma a zukatansu za su in sun dibi aya za ta yi girma watan a zukatansu da aka yi ce la ya zumu mawuƙiwa illa fi ƙulubil arifin wa'alam an na daulatar mar'i yau malƙiyama bi hasabi si'ati ma'arifati sani dai daular mutum ranar tashi alkiyama ta danganta da fadin ma'arifarsa sanin Allahnsa kullama tasa'at ma'rifatur rajuli ittasa'at dawlatuhu fil akhirah ma'ana duk lokacin da ma'rifan mutun ta yalwata daular sa al akhirah za ta kare yalwatuwa wa min ayatihi na'am
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu watan yana daga ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda suke nuni akan kudurarsa cewa sammai sama'u nan da aka ce sama ana nufin sammai wal ardu da aka ce ƙasa ana nufin ƙasai watan yana daga ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala tsayuwar sammai da ƙasai bi amrihi da umarninsa aka ce bi amrihi da nufinsa a nan yan ce bi amrihi umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala yake ba su watan da sama ɗin da ƙasa Allah na ba su umarni kamar yadda yake faɗa wani wuri a sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wa lil ardi itiya daw'an aw karha qalata ataina ta'in kaga Allah tabaaraka wa ta'ala na ba sama da ƙasa umurni to au bi iradatihi azza wa jalla ko kuma ana nufin wata yana daga ayoyin Allah tabaaraka wa ta'ala tsayuwar sammai da ƙasai bi amrihi ai bi iradatihi azza wa jalla da nufin sa mai girma da buwaya kaga nan da aka yi ta'abiri da amru domin ya nuna ce bi amrihi domin ya nuna cika kudurar ubangiji tabaraka wataala tare da Allah tabaraka wataala ya wadatu ga barin mabadi'u da asbabu dalili yana samar da abu kai tsaye ba dalili subhanahu wataala aka ce kuma nan kada a dauka cewa ana magana ne akan samar da sammai da kasai a'a samar da su kan ai mun wuce wannan wuri wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi a'a ba shi ake nufi ba to tsayuwarsu ake nufi sammai su tsayu ba ginshiki shi ake nufi ana aka ce a'a shi ma ai ya wuce khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha Allah tabaaraka wa ta'ala ya halicci sammai ba tare da ginshiki ba da kuke gani aka ce to menene tsayuwar sammai da kassai anan abinda ake nufi aka ce baqa'uhuma alama huma alaihi tabbatuwar sama ta dawwama akan yadda take duk wanda ya santa a tarihi haka ya santa bai santa da canji ba to shi ake magana ba samuwar ta ba ba kuma tsayuwar ta ba babu ginshiki a ba shi ake nufi ba a'a tsayuwar ta dai baka taba jin ta tangada ba baka taba ganin ta girgiza ba a'a kamar da yake cewa wai musiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi idni wani yace inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula Allah tabaraka wa ta'ala kudurarsa ke rike da sama da ƙasa baka taba ganin sun dan girgiza ba ko sun tangada sama ba wanda ya gani ta, ta girgiza ko ta tangada don haka wannan yana daga ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala watan tsayuwar sammai watan da ƙasai an taqumu as-sama'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takhrujun sannan duk bayan an ƙare wannan watan hada-hada a nan sarrin duniya idza da'akum da'watan min al-ardi idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya kira ku bayan ya matar da ku in ya kira ku min al-ardi daga kaburburan ku take kowa zai taso daga kabari take kowa zai taso daga kabari daga kiran ubangiji tabaaraka wa ta'ala shine min al-quburi daga kaburbura idza antum sai ga ku takhrujuna kuna fita daga kaburbura وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات أن كرنت من في السماوات دكان أبين دكي cikin sammai والأرض da abin da ke cikin ƙasai sai aka ce man ita kuma man ana amfani da ita ga aqilu mai hankali sai a ce man amma ma abin da bai da hankali sai a kira shi ma tunan an ce man tare da kuma mara hankalin sun fi yawa abubuwan da ba su da hankali sun fi yawa amma sai aka ce man saboda rinjayar da ko da aka fi su yawa amma ba a kai ba a kai su daraja ba domin cikin masu hankalin nan ciki Allah tabaraka wa ta'ala yayi dan adam ciki yayi watan annabawa ciki yayi fiyayyen halitta sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala sallam to saboda haka suke da girma in an zo sai ayi taglibi sai a ce man man fis samawati amma da abin da ke da hankalin da wanda bai da hankalin duk ya kunshi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce watan duk abin da ke cikin sammai da kasai lahu mulkin Allah ne mulkin Allah ne tabaraka wa ta'ala lillahi mulkus samawati wal ard mulkin sammai da kasai duk lillahi na Allah ne tabaraka wa ta'ala mulkan mulkin Allah ne wa khalqan kuma halitta Allah ne wa khalaqa kulli shay Allah halicci komai wa abidan kuma bayin Allah ne in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda illa atir rahman abda Allah tabaaraka wataala ce komi bawan Allah ne komi bawan Allah ne kaga fassarar lahu dinnan kaga lahu dinnan cewa man fis samawati wa man fil ardi lahu mulkin Allah ne lahu halitta Allah ne Allah ya halice shi lahu kuma bayin Allah ne subhanahu wataala kullun lahu qanitun kullun kowanne qanitu ne yana mai da'a lahu ga Allah tabaaraka wa ta'ala domin ya inganta hadisi Abdullah ibn Abbas ya ruwaita annabi alaihi salatu wassalam yana cewa dukkan qunuti in yazo a cikin alqur'ani fassara sada'a kullu qunutin fil qur'ani fa huwa ta'a qanitina qanitatin wa man yaqnut duk waɗannan da kuma ƙanitun irin wannan duk yana fassara masu ɗa'a ne lahu ga Allah tabaraka wata'ala ko sun sani ko ba su sani ba ko ikhtiyari ko kuma bisa tantilas eh komai yana tasbihi ga Allah tabaraka wata'ala komai yana tasbihi ga Allah sai dai zan la tabqauna tasbihahu sai dai zan ba ku fahimtar tasbihin amma komai yana tasbihi ga Allah tabaraka wata'ala na'am وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه فأنتم فيه سواء تخافونه كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون
Allah tabaraka wata'ala kuma ya ci gaba da kawo wasu ayoyi dai waɗanda wasu su ma'ammalita su cewa waɗanda ke nuni zuwa ga ma'ana abin mamaki ne da ke nuna ƙudurar Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ce min a ga huwa allazi yabda'ul khalqa Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ake kiran ku zuwa gudayin tashi ku bauta masa gudayin tashi a bauta shine wannan da yabda'ul khalqa wanda ya fari alkhalqa halitta aka ce yabda'ul khalqa lin-nasi thumma yu'iduhu sannan kuma daga bayan ya halakar da wannan halittar kuma ya sake mai da halittar ta annashatul ukhrakin eh sabuwan mayawa sabuwar rayuwa thumma yu'iduhu sannan ya sake mai da halittar nan watan bayan ya samar da ita bata ya matar da ita bayan akwai ta sannan kuma bayan matar da ita ya sake samar da ita shine ya sake maido da ita sai Allah tabaraka wata'ala ya ce wa huwa ahwanu alai samawan ahwanu shine mafi sauki alaihi gare shi ai aisaru shi yafi sauki alaihi ga Allah tabaraka wa ta'ala to wannan fa cewa wa huwa ahwanu alaihi to malamai sun mai fasarori da yawa aka ce yana da maganganu guda hudu kamar yadda ibn al-jawzi abul faraj abdurrahman ibn al-jawzi rahimahullah ya kawo maganganun malamai tun daga sahabbai da tabi'ai akan fasarar wa huwa ahwanu alaihi wa huwa ahwanu alaihi yace na farko dai annal i'adata ahwanu alaihi min al-bidaya cewa mai da halitta bayan an matar da ita a sake mai da halittarta a hawanu shine mafi sauki ga Allah min albidati bisa ga fararta aka ce amma wa kullun hayyinun alaihi amma fa kada a dauka cewa ya fi sauki a ce ɗayan yana da wahala ne aka ce a'a wa kullun hayyin da samawar da mayawar bayan mutuwa kullun kowanne hayyunun mai sauki ne wajen Allah don haka ma wani sai kaji ya ce wa alayya hayyunun eh mai sauki ne mai sauki ne kan cikin cikin kissan Maryam a'a ya za a yi a samu da a samu da watan tsakanin tsoffi biyu tsoho da tsohuwa a samu ce ai wannan abu ne mai sauki ne ga Allah mai sauki ne ga Allah ya za a samu da tsakanin mace ba namiji wannan mai sauki ne ga Allah wa huwa alayhi hayyun da aka yi cewa kullun hayyinun alaihi ƙalahu mujahid wa abul aliya mujahid da abul aliya sun faɗi haka fasara ta biyu suka ce ita a hawana ɗin za a ga lafazin af'alu ne af'alu kaman af'alu taflil ne a zahirin shi amma bai da ma'ana af'alu tafdil watan yana da ma'ana hayyinu a hawanu ne mai ma'ana hayyinu mai sauki ne e cewa wa huwa ahwanu ai wa huwa hayyinun alai mai sauki ne ga Allah shine fasara shi ba a fassara shi da af'alut tafdhil aka aka ce aka ce watan yana da ma'anar fa'ilu kamar hayyinu kenan to yana da shahidi ana aka ce yana da shahidi Allahu akbar Allahu akbar da ake fadi kamar mai kiran sallah yana Allahu akbar Allahu akbar ai muhaqqiqai ba sa cewa Allah shine mafi girma a'a Allah ashe akwai ma wani mai girman ai ba mai girman sai shi kawai Allah ne mai girma kawai haka Allahu akbar Allah mai girma ana fassara shi da kabiru mai girma ba mafi girma ba in an ce mafi girma ashe akwai wani mai girman ne to amma girman sa yafi a aka ce akbaru ai kabirun ma'ana kabirun to da haka shine ma'anar sa kuma a yaren larabci akwai shi haka domin abdullahi bin abbas yana cewa in kun laluba fasar alqur'ani tafsir alqur'ani a a alqur'anin ba ku samu ba kun bincika a sunna ba ku samu ba a maganganun sahabbai ba ku samu ba ku bincika a kundin larabawa shine waka kundin laraba shi ne waka don haka yanka koma ma don kundin laraba kundin larabci ne shi kuma alkur'ani ba larabe ne don haka yanka koma a waka ta larabci sai a fahimci menene alkur'ani ke nufi don haka cewa nan a kawo af'alu amma bai nuna af'alu tafdili yana da ma'anar fa'ilu ne kawai kamar ahwanu a ce bai da ma'anar af'alu tafdili yana da ma'anar hayyinu ne to yana da shawahidu a waƙoƙin laraba kamar yadda faranzar yake cewa e innal ladhi samaka samaa banalaha baitan da'imuhu a'azzu wa adwalu a'azzu wa adwalu ba falu tabdili bane a'azzu wanda da'imuhu ya gina mata daki wanda da'imuhu ginshikan dakin a'azzu masu girma ne wa adwalu dogayen ba a'azzu mafiya girma ba adwalu mafiya tsawo ba kaga ashe ana kawo af'alu ba tare da ya nuna ma'ana af'alu tabdili ba an fahimta kaga duk a tabbatar da shedar ahawanu innam bai da ma'ana af'alu tabdili mai ma'ana hayyinu ne e tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilun lastu fiha bi awhadi yace wai wasu mutane suna ta gurin in mutu yace to ina mutu sai ne yace fatilka sabilun ai tafarkin kowa ne lastu fiha bi awhadi ba ni ne farko ba ba ni kadai bane ai lastu fiha bi wahidi aka ce awhadu dinnan ai wahidu ake nufi kaga kenan ahawanu nan hayyinu ake nufi eh don kada zuciya ta tangada a ce ah to ashe akwai abin ma mataki mataki ne wani abin yafi wani abin sauki wajen Allah tabaaraka wa ta'ala ai lastu fiha bi wahidi kaga ma'anan auhadunan wahid wasu kuma suka ce a'a bayin Allah Allah tabaaraka wa ta'ala na khidaba da su daidai hankalinsu daidai hankalinsu to sai Allah na sanar da su su kwatanta da hankalinsu mana Allahn da ya samar da halitta ba ta to yanzu bayan ta samu ya samar da ita ya kuma matar da ita ai kam a hankalce ya sake dawo da ita ya fi sauƙi gare shi bisa ga samar da ita don shi ya samar da ita shi da ya samar da ita to yanzu a yi maganar sake dawo da ita ai a honi ya fi sauƙi gare shi wannan a aikin hankali kenan da kuma suwa ake magana da su ana khidaba ne da ukala masu hankali to su auna ana su au su auna ana su au to wanda suka ce shine fasarorin da aka yi ma wa huwa ahwanu alai duk kaga wannan lamirin alaihi zai koma ma zatin Allah subhanahu wataala to amma fasara ta hudu sai ta ce a'a ai alaihin ma lamirin ba ga Allah yake koma ba lamirin ba ga Allah yake kuma ba yana koma ga shi makhluqin wa huwa ahwanu alaihi mai sauki ne alaihi ko ya mafi sauki ne alaihi ga shi halittar aka ce to ya huskar haka huskar haka ya iya tunawa da Allah zai samar da shi a cikin cikin mahaifiyarsa daga igon maniyi aka samu aka fara samar da shi daga nan aka toya shi ya koma daskararren jini daga daskararren jini ya koma tsoka sannan ya koma kashi sannan aka labta wata tsoka akan wannan kashin sannan aka suranta shi ya zama dan adam ai kaga sai da aka yi ta dauri ko to ranar tashi alkiyama in Allah zai ce a tashi kun kawai zai ce ba magana jini ba magana tsoka ba magana gullaman jini ba maganan kashi ba maganan ruwan igumani duk ba wannan tashi mutum zai yi yadda yake haka zai tashi duk wannan ta daura babu su aka ce to shine ma'anar wa huwa wa huwa ahwanu alayhi walahu mathalul a'la fis samawati wal ard al mathalul a'la wa tansifa madaukakiya fis samawati a cikin samai wal ard da qasai lahu ta Allah ce menene sifa madaukakiya cewa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ba abin bauta da gaskiya sai Allah Allah shi kadai yake wahdahu la sharika lahu to wannan sifa ta wahdaniyya kadaituwar ubangiji tabaraka wataala a cikin sammai shi kadai ake bauta a sammai shi kadai ya cancanci bauta a sammai shi kadai ya cancanci bauta a kasaito wannan sifa madaukakiya lahu ta Allah ce shi kadai yake bantu da wannan wa huwa annahu la ilaha illa Allah wa huwa al-aziz al-hakim ubangiji tabaraka wataala shine al-aziz marin jayin sarki a mulkin sa al-hakim gwani a cikin halittarsa ana ce min lokaci yayi saboda ka zamu tsaya anan akwai sakonni ne ba sakonni sai ta'aziyya da rashi babba da muka yi na Sheikh Bahiru Abubakar Kurmi Allah ya kara mashi rahama wanda ɗaya ne daga cikin mazaje na musulunci da ɗarika Shehu Tijani da fayyada Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ramzi ne ma'ana ɗaya ne daga cikin jigajigai na wannan ɗariƙa wanda su ne waɗanda suka wanzu daga cikin waɗanda suka rayu da shi Ibrahim radiyallahu anhu wanda muna kallon su da kallo irin na girmamawa da kaddarawa cewa duk waɗanda suka rayu da shi Ibrahim radiyallahu tabaraka wata'ala anhu watan sun samu babban rabo to sun samu watan babban rabon rayuwa da shehu da zama a gaban shehu da kuma ɗaukar darussa a gaban Shehu Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wanda ɗaukaka ce daraja ce wadda ta ishi girma na duk abin da za a faɗi mashar ɗahiru abubakar kurmi ubangiji Allah ya jaddada mishi rahama Allah ya gafarta mishi wanda ba a yi janazarsa ba sai gobe insha Allah ƙarfe goma sha ɗaya insha Allah a nan gusau za a yi janazarsa ubangiji Allah ya jaddada mishi rahama Allah ya sada shi da sayyidul wujudi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da shi da marigayen mu iyayen mu malaman mu shaykhanan mu sauran yan uwa gabaki daya da suka riga mu ubangiji Allah ya jaddada musu rahama ubangiji Allah ya sada su da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam Allah ya kai su barzahi ya shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya sanya su a cikin jama'a ta shehu Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu Allah ya hada mu da su a gaban sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ubangiji Allah ya kara musu yadda ayyukan da suka yi ma addini da dariƙa da faiza ubangiji Allah ya karban musu ubangiji Allah ya karban musu Allah ya yafi kurakurai Allah ya shafi kurakurai alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya kyauta bayan su alkhairan da suka dasa ubangiji Allah ya ci gaba da renon waɗannan alkhairai ayyukan da suka dasa na alkhairai Allah ya ci gaba da renon waɗannan ayyuka na alkhairai alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da gamawa lafiya Allah ka ba ƙasanmu zaman lafiya, Allah ka ba ƙasanmu zaman lafiya, Allah ka ba jihanmu zaman lafiya, ka ba jihohin arewa zaman lafiya, alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam. To kamar lokacin da muke a gidansa ɗazu an ba da sanarwar cewa za a yi sallar a masallacin idi a ƙarfe goma sha ɗaya. Insha Allah masallacin idi wannan na tudun wada, to anan za a yi sallar janazarsa bayan an gama sallar janaza kuma za a ɗauke shi zuwa makwancinsa a can garin kurmi insha Allah wannan shi na sani abinda aka sanar da ni kenan kuma abinda na sani kenan Allah ya mana muwafaka Allah ya samu dace Allah ya gafarta mana ya gafarta mu iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka shi mu da alkhairi alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba ka san mu zaman lafiya Allah ka ba ka san mu zaman lafiya ka ba jihar mu zaman lafiya da kwanciyar hankali jihar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين